أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى فإن بعد الممات فإن بعد الحياة ممات وبعد الممات سؤالا وبعد السؤال إما إلى الجنة وإما إلى النار يقول, يقول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المصلون أيها المصلون اتقوا الله ربكم حق تقاته وتمسكوا بالعروة الوثقى فإن الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفسام لها ثم اعلموا رحمكم الله إن هذه الحياة التي نعيشها هلولها ومرها نهاية وغاية كتب الله لها أن تنتهي وينتهي ما فيها من الحركات تفنى ويفني ما فيها تفنى ويفنى ما فيها لقد, لقد مضى من أيام الدنيا سنو سنوان لقد مضى في أيام الدنيا سنون وسنون آشعل الدنيا كثير من الناس استمتعوا بحياة الدنيا وغرتهم وشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى اغتروا بها عندهم اغتروا بها بما عندهم من العلم والمال والجاه فظنوا أنهم باقون على ما فيه من العيش ولكن داهنهم الموت فأسبهوا ما كانوا بعد أن كانوا شيئا قال رب العزة والجبروت فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرهوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالمكذبة بالرسل في قديم الدهر ما ما ما ما حل بهم وماذا حل بهم من العذاب الشديد مع شدة قوتهم وما أثروه في الأرض وما جمعوا من الأموال فما أغنى عنهم ذلك شيئا ولا رد عنهم ذر, ذر ولا رد عنهم ذرة من بعث الله ولذلك ولذلك لأنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج القاطعة لم يلتفتوا إليهم ولا ولا ولا أقبل عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم أما جاءتهم به الرسل انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد آثار لقد آثر الحياة الدنيا قوم قديم وحديثا كأنهم فيها خالدون كأنهم فيها خالدون آثروها على عبادة الله وحده لا شريك له دون ما سواه اغتروا بها وطمعنوا إليها كأنهم لم يعرفوا حقيقتها وحقيقتها إنها فانية وزائلة غير باقية فينبغي للعبد المؤمن عدم اغترار بها وعدم إيثارها على الآخرة وينبغي للعبد المؤمن تدبر الآخرة وتذكر الموت وتذكر قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى قال جل من قائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى إكبارا عاما يعم جميع الخلقية بأن كل شيء ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فهو تعالى فهو تعالى المتوحد فهو تعالى وجوده هو الحي الذي لا يموت وهو الحي الذي لا يموت والإنسان والجن يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأهد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنهم لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتحت البرية أقام الله قيامه وجاز, الفل وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وصغيرها فلا يظلم أحد مثقال ذرة ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة عباد الله لقد مضى أياما وسنين حاملا لنا من أعمالنا حسنات وسيئة ذهب من غير عودة ذهب بها ومضى شاهدا لنا أو شاهدا علينا فطوى لمن كثيرا فتقوى لمن كانت أيامه فطوبى لمن كانت أيامه أيامه له شاهدا ويا حسرة من كان أيام عمره عليه شاهدا تفكروا في هذه الأيام وفي ذهابها ومرور السنوات والسنوات وانقطائها فإنها مراحل تقطعون بها سيركم إلى الله عز وجل حتى تنتهوا إلى آخر المراحل وهذا هي الآك وهي الدار الآخرة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأنت أيها الإنسان إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضه لقد أحسن من قالت لقد أحسن من قال ودقة القلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وسواد تسير إلى آجال كل في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل معاشر المسلمين والعقلاء من الناس ينتظرون إلى تقلب الليل والنهار ويا حسرة من لا يتدبر ويأخذون من ذلك العبرة ودروسا بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قال تعالى إن في خلق السماء إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهده وصن بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أنقوى مسلمي yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marinjayi bayan haka ya ku taron musulmi ine mana wasiya gaba ɗaya da jin tsoron Allah makaɗaici mabuwayi mu sani lalle tabbas ne bayan wannan rayuwa babu abin da ya rage sai mutuwa to mu sani kuma bayan mutuwa akwai tambaya sannan kuma mu sani cewa bayan tambayan nan lalle akwai sakamako cikakke ko dai sakamako wanda yake mai kyau ga wanda ya ansa tambaya daidai ko kuma sakamako wanda ya kasance mummuna shine azaba ga wanda ya kasa ansa tambaya lalle hakika mabuwayi da ɗaukaka yana cewa lalle kowace rai ta tuna ta game ta gabatar kuma ta tuna ranar nan da za ta koma zuwa ga Ubangijinta, wannan rana ana cika ma kowace rai abin da ta aikata na ƙwarai za a cika mata hisabinsa, na banza ma za a cika ma ran hisabinta, su bayi ba a zalunta su daidai da gwargwadon ƙwayar zarra. Ya ku taron musulmi, hakika jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka shi ne madakata guda ɗaya wadda za ta tseratar da kowane ɗaya daga cikinmu daga cikin fitinar duniya da kuma fitinar da ke gabanmu ita ce tafiya lahira ine mana wasiya da ni kaina gabaki daya cewa mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa sannan mu yi riko da igiyar nan wadda ba ta tsinkewa Allah da kansa yake cewa lalle duk wanda ya kafirce ma dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba sannan ya imani da Allah shi daya to hakika wannan yayi riko da igiyar da ba ta tsinkewa al'urwatul wuska ita ce addinin musulunci sannan kuma ita ce kalimatul tauhid wanda duk ya riko da musulunci kuma ya riko da tauhidi kadai ta Allah shi ɗaya to wannan ya yi riko da igiyar da ba ta tsinkewa sannan ku sani ya ko bayan Allah lalle wannan rayuwar da muke yi wadda muke cikinta da mai daɗi da wanda ke jin daɗi a cikinta da wanda baya jin daɗi a cikinta tana da ainihin ƙarshe wannan ƙarshe shine abin da Allah ke nufi kuma shine abin da Allah ke yin hukunci a kansa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya rubuta ma wannan duniya da muke rayuwa da wannan halin da muke ciki ubangiji ya rubuta masa cewa dole wata ran zai ƙare duniya za ta ƙare da dukkan abin da ke cikinta da dukkan kujiba kujiba da ake yi a cikin duniya zai ƙare abin da ke duniya zai kare gaba ɗaya abin da ke cikinta zai kare sannan duniyan ma za ta kare hakika ya ku bayan Allah hakika kwanakin duniya idan mun kwatanta su da sun wanda suka wuce to za mu gani so shekaru ne masu ɗimbin yawa idan an kwatanta su da abin da ya saura za a ga kaɗan ne kwarai da gaske ya saure hakika mutane da yawa sun wuce sun yi rayuwa a cikin wannan duniyar sun ji daɗi da irin wannan rayuwar sun rudu da kyautar da Allah ya ba su ya ba su lafiya ya ba su arziki ya ba su ƙarfi sai wannan rayuwar ta duniya ta shagaltar da su gabarin ambatan Allah suka manta zikiri suka manta dukkan dokokin Allah suka rudu da abin da Allah ya ba su na ilimi da dukiya da matsayi da mukami sai suka rudu suke zaton cewa kamar za su dawwama a bayan ƙasa amma kash ana cikin haka sai mutuwa ta zo gaba ɗaya ta janye su daga cikin wannan ni'ima da suka kasance a cikinta sai suka kasance labari hira abinda ake ba da labari a kansa suka kasance babu su bayan da sun kasance su ne waɗansu suka kasance da su ne a bayan ƙasar yanzu kuma suna a cikinsu babu tarihinsu ma gabaki ɗaya ubangiji mabuwayi yake cewa lokacin da manzanninmu suka zo masu da hujjoji waɗanda suke nuna tabbatuwar Allah sai suka yi alfakari da abin da ke gare su na ilimi suka yi alfakari da abin da muka ba su na ilimi da jin daɗi da kimiyya sai suka haɗu da abin da suke yi mai izgili suka ce wa manzanni ku je da iliminku na wahayi iliminmu da ci gaba da dukiya da Allah ya bamu ya ishe mu suka yi alfakari sai suka haɗu da abin da suka kasance suna yin izgili Allah ta'ala da kansa ya ce falamma ra'u ba'sana lokacin da azabar mu ta zake masu sai ga su suna cewa mu yanzu kan mun yi imani da cewa Allah shi ɗaya yake mun kafirce ma dukkan abin da muka kasance muna yin shirka da shi Allah ya ce ina imanin ku ba zai yi amfani ba a yau lokacin da azaba ta zo ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa ubangiji mabawayi da ɗaukaka yana ba mu labari a cikin wannan aya ga al'ummai waɗanda suka ƙaryata manzanni a farkon al'amari sun ƙaryata manzanni amma sai a duba a gani menene ya tabbata a kansu lokacin da suka karyata manzannin nan ai azaba ce wadda take mai tsanani ta fada a kansu tare da tsananin ƙarfinsu tare da tsananin dukiyarsu tare da tsananin technology da fasaha da Allah ya basu da abin da suka tara da na dukiya da abin da suke gani suna da shi na ƙarfin mulki da makamai dukkaninsu ba su wadatar da su komai ba lokacin da azabar Allah ta zo haka bata tunkuɗe musu daidai da ƙwayar zarra ba wani abu daga cikin azabar ubangiji saboda haka lokacin da manzannin suka zo masu da hujja wadda take bayyananniya da ainihin wato bayani wanda yake dalla-dalla ai sun ƙaryata suka kawar da kansu sannan ba su kalli abin da manzannin suke cewa ba suka shagalta da abin da ke da sunan ilimi a da'awarsu suna ganin cewa iliminsu ya ishe su sai Allah ya kan masu ta inda ba su yi tsammani ba ya ku bayan Allah hakika da yawa mutane sun fifita rayuwar duniya a yau da kuma da can haka rayuwar mutane take kaɗan ne kwarai suke bin kiran annabawa da manzanni kai ka ce mutane za su dawwama a cikin wannan rayuwa da yawa sun fifita wannan rayuwa ta duniya sun fifita ta akan bautata ma Allah shi ɗaya wani ma akan duniyar ne yake yin shirka wani akan duniyar ne yake yin kisan kai wani kuma akan duniyar ne yake yin ashar ya rashin mutunci ya karya ya kazafi ya kage duka akan duniya sai suka fifita wato wannan rayuwar a bisa bautata ma Allah shi daya suka rudu da ita suka natsu akan cewa duniya ta ishe su ba sa tunanin lahira kai ka ce ba su sani ba ko kai ka ce ba su san menene hakikacin duniyan nan da abin da ke cikinta ba hakika hakikanin duniya in kana son ka san menene a duniya to hakikata ita ce karewa sannan da gushewa babu wani abin da zai dawwama a bayan ƙasa babu kuma wani abin da zai zauna dindindin idan kana cikin mulki a yau to kar kai tsammani cewa wannan mulki zai dawwama idan kana cikin lafiya a yau to kada ka taba tsammani cewa gobe da jibi rashin lafiyar ba za ta iya samun ka ba in kana da wadata a yau kada ka yi tunanin cewa watan wata rana ba za ka zama talaka ba haka rayuwa take kuma haka duniya take ita wannan duniya ba ta zama dindindin ga kowa to ashe ya dace ga dukkan bawa mumini kada ya rudu da ita kada ya fifita sa ya fifita ta kan rayuwarsa ta lahira ya dace ga bawa mumini ya rika tunanin makomarsa ta shi kadai ya rika tunanin mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa ya rika tunanin ranar da za a tsaye da shi gaban Allah mabuwayi da ɗaukaka domin ko ba daɗe dole sai ya mutu Allah yana cewa dukkan rai mai ɗanɗanon mutuwa ne kuma ko bayi ana cika muku sakamakon abin da kuka aikata ne ranar da kuka koma zuwa ga Allah ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa wannan aya labari ne Allah yake ba mu haɗaɗɗe wanda ya shafi dukkan halittarsa gabaki ɗaya da mutum da aljani da ƙwaro in dai kana raye in dai kai halittar Allah ne kuma kana raye to wannan aya kamar ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yana baka labari ne cewa dukkan laifa sai ta mutu ko ba daɗe ko ba jima ko kana so ko ba ka so ko da arziki ko da tsiya dole wata rana a ce ya mutu sai ibini kasir ya ce wannan kamar faɗin Allah da ya ce dukkan abin da ke kan ƙasa zai zanto babu shi abin da ke dawwama shine zatin ubangijinka makaɗaici ma'abucin karamci da jalala ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ibn kasir yake cewa fa huwa ta'ala wahdahu Allah shine kadai zai zanto guda ɗaya tilo shine rayayye wanda baya mutuwa amma da mutum da aljani dukkaninsu sai sun mutu hakanan dukkan mala'iku kai har ma mala'ikun da ke tallabi da al'arshin ubangiji watan wata rana za a ce babu su don Allah ya ce kullu man alaiha fanun sai ya ce to wannan aya wanda zai saura shine wahidul ahadul qahar shine wanda yake makadaici marin jayi shine kadai zai dawwama dindindin kamar yadda ya kasance a farko shine na farkon da ba da farawa ba sannan kuma shine zai kasance na ƙarshen da ba da ƙarshe ba wannan aya kamar tana yi mana wa'azi da gargadi cewa dukkan mutane kowa ya shirya domin babu makawa ba makawa dole kowa sai ya bar duniyan nan duk yadda yake jin daɗinta sai ya barta yayin da Allah ya hukunta lokacin da wannan ɗigo da aka ɗiga a cikin mahaifa na maniyi bayan an kammala halittarsa ya fito duniya Allah ya ƙaddara masa adadin da zai yi shi kenan sai Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya karɓi rayukansa sannan haka ita duniyar idan ta kai lokacin da Allah ya ce ta tashi to sai ubangiji ya tayar da kiyama dukkan bayi sai a tayar da su da ayyukansu ubangiji sai ya masu sakayya dan karamin aiki da wanda yake babba mai yawa da wanda yake dan kadan ubangijinka baya zalunta bayi saboda haka ne Allah a ƙarshen ayar yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ana cika muku ladaddakin ayyukanku ne ranar tashin kiyama ya ku bayan Allah hakika lokuta kwanaki da shekaru sun wuce da yawa a kanmu suna ɗauke da ayyukanmu waɗanda suke kyawawa da kuma ayyukanmu waɗanda suke munana sun tafi waɗannan kwanaki da shekaru da watanni ba za su sake dawowa ba sun tafi suna masu ba da shaida a kanmu ko dai shaida ta ƙwarai ko kuma shaida wadda take mummuna lallai hakika farin ciki ya tabbata ga dukkan wanda ya karar da kwanakinsa da suka wuce so kasance masu kyau ne wanda suke ba da kyakkyawar shaida a kansu sannan hasara ta tabbata ga wanda dukkan kwanakinsa da shekarunsu suka wuce suna masu ba da mummunar shaida a kansa abin da ya saura a yau shine kowa ya dubi aikinsa ya duba baya ya tuba ya koma zuwa ga Allah idan kana yin na kwarai sai ka ƙara ƙoƙari idan kana yin mummuna sai ka tuba tafakkaru ku yi tunani ya ku bayan Allah cikin wacewa kwanaki da darerraki da watanni da shekaru ku duba yadda suke tafiya hakika shekaru suna ta wucewa kwanaki suna ta tafiya wannan fa alama ce da ke nuna dan adam yana tafiya ya kai mazangon da aka ce ya kai haka rayuwa take karewa kowa yana tafiya yana fuskantar ubangijinsa mabuwayi da ɗaukaka haka lokaci zai kare har a wayi gari a ce mutum ya koma zuwa ga Allah shine wannan gida na dindindin gidan lahira shi yasa Allah yake cewa ya kai dan adam lalle hakika kai mai haduwa da ubangijinka ne mai ya rudar da kai ka saki ubangijinka mai karamci mai gafara lalle kai ka sani ya kai dan adam wallahi kai kamar wani lokaci ne kamar agogo ne duk lokacin da kwana ɗaya ya wuce to ka sani wani bangaren ka ne na rayuwarka ya tafi ballantana a ce shekara ta ƙare to shekarunka ne suke tafiya saboda haka yake da mahimmanci kowa ya gane kuma ya faɗaka wani mai hikima yana cewa ai zuciyar ɗan adam da ke bugawa wannan lokaci ne ko agogo ne da Allah ya sanya maka wanda za ka riƙa fahimta cewa lallai wannan rayuwar bugawa take kuma tana da lokaci a ziyayye muna ta tafiya zuwa ga wani ajali a kowane rintsawar idanu da kowane second idan ya wuce to ban kwana kake yi da duniya wannan rayuwar da kuma kwanakinmu kullum naɗe su ake yi amma kuma ɗan adam yana kallo ba yadda ya iya domin akwai wani gargara wanda in ya cin mata ba zai tsallake ba ya ku taron musulmai masu hankali daga cikin mutane suna kallon ainihin jujjuyawa dare da yini da kwanaki da ke ta tafiya da sauri sai su ɗauki wa'azi sai su ɗauki wato izina shi yasa Allah ta'ala wurare da dama yake gaya mana cewa mu kalli yadda dare yake fitowa da yadda rana take fitowa Allah yake cewa a wani wurin lalle cikin halittar samai da ƙasa da jujjuyawar dare da yini akwai aya babba abin lura ga masu hankali Allah yana cewa a wani wurin ubangiji shine ke jujjuya dare da kuma rana dare ya zo rana ta tafi rana ta zo dare ya tafi lalle a cikin wannan akwai wa'azi wanda yake babba ga mutane waɗanda suke masu basira da hankali lalle a wani wurin Allah yana cewa lalle cikin al'amarin sabawa dare da yini da abin da Allah ya halitta a cikin sammai da kasai akwai aya abin lura ga mutane masu hankali Allah yana cewa a cikin suratul furqan yake cewa shi Allah shine wanda ya sanya dare ko shine wanda ya halicci dare da kuma yini kilfatan liman arada wanda suke zama mamaya juna a ga dukkan wanda ke so ya dauki wa'azi da kuma dukkan wanda ke so ya gode wa Allah to sai ya duba yadda rana ke tafiya da yadda dare ke tafiya sai ya dauki wa'azi kuma sai ya gode ma Allah ya tuba ya koma zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka muna roƙon Allah ta'ala ya gyara ayyukanmu muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa duniya ta ci nasara a kanmu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya kai haske a kabarin iyayenmu ya sa duniyan mu ta lahiran mu tafi duniyan mu kyau a ya bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a irin wannan rana mai daraja ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya masa salati guda ɗaya Allah zai yi masa goma mu tantance niyoyinmu mu kasance masu ikilasi cikin ayyukanmu kowa ya rika duba me zai iske ranar tashin kiyama kowa ya rika duba cewa yaushe zan koma zuwa ga Allah idan mutum yana tunanin haka da haka ayyuka ne suke yin kyau amma lokacin da mutum ya kasance baya tunani an mutu yau an mutu gobe amma baka tunanin watan wata rana za ta zo a kanka to hakika ayyuka ba za su yi kyau ba muna roƙon Allah ta'ala ya gyara ayyukanmu ya saukan mana da rahama da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu abin duk da ya fi ƙarfinmu ya Allah kai mana maganinsa waɗanda duk suka fitine al'ummar musulmi ya Allah ka fitine su Allah ka kawo albarka a cikin wannan gari namu ka kiyaye mu daga barna da 'yan ta'adda a cikin wannan gari da duniyar musulmi ga baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله